أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين to a wannan sura da zamu shiga a, ita ce suratul taqfifi an ambace ta da wannan suna domin kalmar taqfif wato da yazo a cikin farkon wannan sura bisa dai al'adar abinda malaman balaga suke kira zikrul kulli bismi juz'ihi a wannan sura ita ce sura ta 83 daga jerin surorin alqur'ani ta sauka a makka a wani kaulin wanda akwai hika akwai sabani ga malamai cewa shin makkiya ce ko ko madaniya ce to akwai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh, sai na Abdullahi bin Mas'udin Allah ya kare daga gare shi akwai daga cikin tabi'ai akwai Imam Buhak akwai Muqatil wanda sun tafi akan cewa ita wannan sura ainihin makkiya ce a wasu malaman suka ce a a surar madaniya ce wanda shi ne matafiyar sai na al-hasan al-basri daga cikin tabi'ai da kuma sai na abdullahi bin abbas daga cikin sahabbai da ainihin ikrama da muqatil daga cikin tabi'ai su ma ga wani fadin na muqatil muqatil yana da fadi guda biyu fadin farko cewa ya ce makkiya ce a kauli na biyu kuma ya ce madaniya ce to waɗannan dukkanin dai a kawalu ɗinnan da aka yi akwai masu ma cewa a'a ta sauka ne tsakanin makka da madina akwai wanda suka ce a'a baki ɗayanta madaniya ce sai faɗin allah illal ladina aya innal ladina ajrum ajrum kanu min ladina amanu bi hakuna iyanin ita ce ainihin madaniya ɗin saboda haka akwai aqwalu guda hudu dangane ga ita wannan sura wakiya ce ko madaniya ko kuma wace ce dai to wannan kauli ne guda hudu daga malamai to wannan sura yana da ayoyi guda talatin tana da kalmomi guda 80 tana da harafai guda 177 wannan sura tana da munasaba da surar ta gabace ta surar ta gabata Allah ya bayanin abrar ya kuma yi bayanin tujjar to wannan wannan sura kuma sai Allah ya buɗe ta da wani aiki wanda yake na kaskantun mutane wanda ina daga cikin abin da yake sako ne na Allah wanda idan ya ɗaukaka ya girmama to ya rusku da abin da yake kabira kabira kuma sai ta rusku da ɓangaren wannan fujjaru ɗin to wannan shine munasaba tsakanin waccan sura da kuma wannan sura da muka shige ta a yanzu to ita wannan sura wato za ta yi bayani akan wato haramci na tauye ma'auni ko tauye mudu za kuma ta yi bayani akan halayen nagartattun bayan Allah da halayen waɗanda suke kangararru wanda suke kangarewa Allah sannan za ta yi bayani akan mustakar matabbata na rayukan muminai da kuma matabbata na rayukan waɗanda suke a ainihin fajirai za ta yi bayani duk akan waɗannan abubuwa sannan za ta yi bayani akan matsayin masu ƙaryata alkiyama za ta yi bayani akan matsayinsu to sannan kuma za ta yi bayani akan irin abubuwan da Allah subhanahu wataala yake ni'imta ɗan aljanna da su idan sun shiga aljanna da kuma wasu abubuwa da dai bayanan su zai bayanan su zai zo insha Allah to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya buɗe wannan sura da cewa wailun lil mutaffifin wailun din nan wasu malaman sun ce kalma ce ta azaba ma'ana azabar Allah ta tabbata ga masu tauye ma'auni in an tafi akan cewa wailun din ma'anar ta azaba kenan wasu kuma sun ce a'a ma'anar wailun wato wato wani kwazazzabo ne a cikin jahannama wanda an ce ita kanta jahannama suna neman tsarin Allah da wannan ku zazzabo saboda irin musiba irin azaba irin balbalin bala'i da Allah ya zo ya tare da a cikin wannan wailu din to shine Allah ya ce to wannan wailu din nan shine matabbata ko shine wajen azabta na waɗanda suke tauye ma'auni wannan sura ta an ce ita ce farkon sura ta soka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya wato kaura a Madina kaga ya wannan ya karfafa fadin wannan ka ce surar madaniya ce kenan don an ce ita ce farkon abin da wato Allah ya sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina domin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a Madina mutanen Madina sun kasance su ne mafi munin mutane tauyewa a ma'auni duk inda ake algus a tauye ma'auni to a sanin babu kamar Madina to sai Allah ya sako da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura to daga san da wannan sura ta sauka sai suka zama su ne mafi cikawar mutane ma'auni har yau kuwa duk duniya kuma inda ake awo lafiyayyen awo a duk duniya sama da madina tun daga wancan da wannan sura a tuwayin madina ta sauka to to shine Allah ya ce wannan kwazazzabo na jahannama ya tabbata ga masu tauye ma'auni su wane ne waɗannan sai Allah ya bayyana ya ce allazina su ne waɗannan da zaktaru alal nasi idan za su auna daga mutane ma'ana alal nasi wato ana nufin minan nasi in za su auna daga mutane yastawfuna za su cika ma'aunin za a je da rabo gaji a auno a auna a auna a cika amma wa idza kalu amma kuma idan za su auna wa da mutane da mudu awada nuhu ko kuma za su auna musu da sikeli yuksirun sai su tauye wannan mudu ko su tauye wannan ma'auni to wannan shine ta dafifi din ke saboda haka ila an ce akwai wani mutum da kira Duhaila shine jagoran waɗannan a Madina duk sanda zai je ya awo to ina da katin kwanan sa na bogaji zai je a auno a auno a auno a cika amma idan ya zo zai auna wa mutane to ba nan bogajin ba sai a ɗauko kuma wani ƙaramin kwano wanda shi bai kai kwano ɗin ba da shi yake auna ba to sai Allah ya ce to masu irin wannan ga irin azabar da Allah subhanahu wataala ya tare da gare su dan haka shi tauye ma'auni ko tauye mudu ina daga cikin abin da malamai suka kirga shi a cikin kaba'ir wato ainihin manya manyan zurbai wanda suke sabautawa bawa wato su gamu da azabar Allah kuma azabar ma azaba mai tsanani wanda Allah ya ce a cikin jahannama ma akwai wani guri wanda ya fi ko ina azaba to nan ne matabbata ko makoma ta waɗanda suke toye mudu ko suke toye ma'auni to wannan malamai suka ce idan ana magana tafifi duk abin da ake neman cikarsa to tauye shi tafifi ne ba wai a'a sai abin da za a auna da mudu ba ko abin da za a auna da sikeli ba duk abin da za a ce ga cikarsa da waƙun da lokaci aka auna kuma wani lokaci to tauye wannan shi ma ta tafi ne don haka magini da za a ɗauka gini a ce zai aikin yini aikin yinin nan misali an sani daga tara ne zuwa biyar to ya tauye lokaci izama ba zai fito ba sai goma to shi ma tauye ma'auni ne domin mai abin awon wannan aiki lokaci na lokaci ne to ko da wannan awa ɗin ya cire zai fito goma a zai fito tara ya fito goma to wannan awa ɗin da ya tauye to wai lullum da su ya tashi da shi ko kuma za a tashi biyar ya tashi hudu ba sai wani ake yi kamar ba a'a yanke wani lokacin to shi ma ya faɗa cikin wani lullum da su ko kuma a'a izo tara amma idan an tafi sallah ko an tafi cin abinci eh to sai zan da aka dawo kuma eh in an tafi karfe ɗaya wani gida kuma sai bayan uku ma za a dawo shi yanzu kuma kwanta kawai a hira ganin cewa mai aikin baya nan ko a cikin aikin aikin da za a yi shi a yini daya sai a raba maka shi a yini uku ba saboda dai an fito kare gani an yi an kwaba zumunci to shi kenan kawai shi kenan sai kuma abu da ya samu sai da haka idan za a dora bulo hamsin to Allah sai a dora maka sha biyar ma shi kenan yini ya kare to shi ma ta tafifi ne wannan ko kuma wanda ya zama ma'aikaci ko da ma'aikacin gwamnati a ce za a shiga aiki karfe kaza a tashi karfe kaza ya zama cewa ba tare da wani dalili na shari'a ko kuma na al'ada wanda ya zama hakan ake ba ko neman izini a'a kawai ya zama cewa to in dai ana shiga karfe kaza to shi ba zai zo ba sai karfe kaza ma'ana ita ya zo a makare ya zo a makare ko ita shi lokaci bai ba ko kuma a'a yana zaune a ofis lokaci bai ba amma ira shi ba bari gasa ya ba hularsa ya ba zai tafi harkarsa shi ne bari ya fito aikin ba eh ya zo ofis ai ga mari gasa nan ga hularsa ba kaga ba yayin sa ba kenan amma an ibi awa biyu awa uku hudu ya tafi wani business din nasa to shi ma wannan ina cikin ainihin ta tafifi kenan shi ma toye ba ne wailun lil mutaffifin duk Allah ya bi ya tanni irin wannan azaba ga masu yin irin wannan domin abin da yasa su mutane har abada wato ba za su wadace ga barin mu'amala tsakanin su ba to wannan irin waɗannan abubuwa shine babban abin da yake cutar da al'umma hatta a yanzu za ka ga ma'aikacin gwamnati ba zai tsaya da aikinsa hakikalin tsayawa ba a'a za ka ga cewa ya dinka toye mudu an dinka algus a cikin aikin amma kuma a gefe ga wani aiki can na na daban wanda a cikin aikin gwamnati za a yi ba kuma a je a yi wancan aiki a'a sababin a ce likita ne ni sai ga ina wasa da aiki ko a cikin aikin ga abin da ya kamata na yi amma ba zan ba amma kuma na tura private ko kuma akwai wani asibiti nawa ko wani wani wanda nake musu aiki abin da ya kamata na yi a nan ba zan yi ba sai dai a tura a can a je a biya sai in tafi can na yi ko da ban ci yawan lokacin a nan ba amma na zo in zauna ga aikin da ya zo kuma da mutum haka aka ɗauke ni aikin nan amma ba zan yi wannan aikin ba saboda mai ai me wanda zai yi wa aikin da zo ai ba aiki to kai ka zo zan ce maka aikin nan ba zai yi a nan ba da wani wuri sai tura ka kuma na je can din ni na je maka amma kuma nan gashi na zo na jujjuya kan kujera aikin kuma na kaɗe shi ban yi shi ba to shi ma wannan tadafifi tadafifi ne to ya ma'auni duk abin da ake bincika in an zo an ce in duba mutum kaza a yau to kuma mutane kaza in su zo ban abu ban duba su ba na tura su wani wuri sun je sun biya kuɗi kuma na je na duba su a can to wannan shi a nan a aiki na na yi ainihin tadafifi to duk irin waɗannan abubuwa za ka tadafifi ya shiga ba ga wai ma'auna kaɗai ba ya shiga wa ma'aikacin gwamnati ya shiga wa wanda yake ba ma ma'aikacin wato private har ta babban nake ma a private din sai ga cewa idan wani abu ya samu wannan zai samu kuɗi sai ya ajiye wannan sai ya tafi wancan din kuma a cikin wannan lokacin wannan din zai ina ba ta gana malamai ya ba an dukkan ba ma'aikaci kace ma'aikaci da malaman makarantar da wanda yake ainihin wato malamin makaranta da wani malamin makaranta eh duk kaga cewa to duk irin wannan kowanne akwai abin da yake ya shafi ta dififi duk abin da aka ce ga irin haƙƙin aikin to tsayawa da wannan haƙƙin shi ne cika aikin tauye shi ko ya yi to shi ne taɗififin aikin to su da kar aiki karanta ayar a matsayin cewa kawai ai manu ko masu ma'auna su kawai ake auna a kuma ko da da ainihin sikeli za a auna ai wani algus su wanda suke yato masu awal mudu su tafi bayyana gare su sai ga wani kwanan ne ma shi din ne amma an dan lotsa shi hatta mai awon gida gida wannan zan ga an kona gida amma idan ka duba gwangwanin sai ga an dan wani rede shi an yanke shi amma ga shi kai sai ga gwangwani ne nawa gwangwani naira kaza amma kuma ba gwangwanin bane gwangwani baki ɗaya daga sun girma gwangwani amma shi wannan sai an same shi sai an dan wani yanke shi in ma karamin gwangwani ne shi ma an samu an yanke in roba ce an samu an yanke kaga wannan albasa ce zaka ga an auna ta ce kwano kwano ko tattasai amma idan aka zo sai ga a ciki fashashe ne kuma an dan dunkulo cikin sa an dan lotso shi ya shigo amma kuma an loda a sama sai ga gashi wani cikakken kwano ya kama kana zuwa nawa an dauki leda kai kana aiko kwafi yana zuwa kwafi yana zuwa maka kwano to shi ba wannan duka da fifi wannan ga ma wani ciyayi ciyayi ne a kasan an zuba in kwando ne za a baka duk an cika shi da ciyayi an zo an zuba maka in goro ne masu goro haka ga duk an tara yayi na banza in ka zo ka zuba goro sai ga sai ka kirga shi ma amma an ce huhu aka baka to kaga she wannan ya shiga wa kowa su ma masu awo da suke din sai ga an samu a wani abu wanda za a iya tudawa da wannan abin ta inda wai idan an sa shi zai yi nauyi wai babban al'amari ma ga haka masu jari bola ba jari bola nan sai ga irin yar wannan gwangwanaye da ake dan samu irin na aluminium din nan sai ga wai gwangwanin wai almajiri ya samu wani wai ya sai ya samu wani dutse isa ka a ciki sai a lotsa in aka lotsa sai a tashi ka irin waɗannan ga su nan duk an sa a lotsa amma duwatsu ne a cikin su sai ana tsora a sikeli sai a ga yayi nauyi isa to isa manzal sama ya faɗa yake cewa ai wato mutane ba za su tauye ma'auni ba face Allah ya hana musu albarkar tsirrai na? eh kamar ya eh wannan kamar ai wannan hiyana ce ta ilmiya wannan hiyana ce ilmiya shi ko wannan abu duk da za a ce a cika shi sai a tauye shi ko ai wani abu wanda zai zama jin tutuwa yanzu kamar yanzu wannan in an ce awo ne za a yi ai so ake yi a ga nauyinsa ya kai kaza duk nauyi kaza naira kaza ne to amma an shigar da wani abu wanda zai kara wannan abun nauyi ya maka algush ta inda in an tashi sai a ga cewa abin da ake bukatan nan bai kai ba amma kuma sai a ce maka shi a haka wanda in ka zo ka ga duwatsun ka ce duwatsun kila sai ga rabi shine abun rabi kuma dutsen ne a gani kaga an toye an bada wato abinda za a baka din an toye maka shi to duk irin waɗannan ina daga abubuwa da manzo Allah sama yake cewa idan al'umma suka yi to za a hana musu wato tsirrai kuma za a rike su da fari za a kawo fari ai ta yunwa eh ai ta kamfar abinci ruwa ya karanta to duk waɗannan ko ina a cikin wato sana'o'i daban-daban daban-daban da kuma ayyuka ma daban-daban daban to wannan tafifi ya shiga ciki to Allah yake cewa to fa ga irin azabar da Allah zai wa masu wannan kar ka dauka abu ne sai hatta fa mai auna yadi ba ma yadi ba kowa ya ce wannan zaka siya wai ba za ma a ji a dauko a ce wai ga mita dama an riga san ba a'a kawai yayi haka a cikin jancin sa ya sa iyalin iyalin shi ba ruwan kawai iyalin da nan shine kawai shine shine wato yadi da kana zuwa kawai shikenan sai a kama kawai daga nan zuwa nan sai a haka kuma haka sai a ce haka kawai a ce haka kawai shikenan wai wannan dan zugiyar da yake yi dan wannan yanci incin ne wai ya rubu saboda ƙarshe sai ga an samu ɗan yaji ɗaya ya rubu ko rabin yaji ya rubu ya zama wata kuma ƙarin riba ce shi a wajensa shi ne abin da cewa aka ce wato wato arzikin da ba zai wadatar da shi ba talaucin da kuma ba zai ba zai ba zai ba zai talauci wanda wanda ke ba dan yanzu a cikin yaji ka dan cire mutum inci wato dan rabin inci ka cire ka cire ka cire kai ka cire ni ka cire mun uku ka cire wancan biyar ka cire wancan biyu ka cire wancan kaza ka samu rabin yaji arzikin me zai maka ni kuma wannan tsiyata din me tsiyata din me zai in ci din da kace ne amma kuma ga bala'in da kai ka jawo kanka kuma ga musibar ka jawo kanka to duk irin waɗannan a su kasuwanci da aiki na gwamnati da wani aiki na gwamnati duk irin abubuwan da yanzu ake ciki kenan to shine Allah yake jan kunne Allah yace ala yazinu ulaika shin waɗancan ka masu yin wannan toye lokaci ko toye mudu ko toye ma'auni ko toye abin da dai Allah ya yi umarni a cika shi suke toyewa shin wai ba su tabbatar da cewa annabi ba usuna wai ba su ba su kankance cewa lalle Allah ne kashe su bane wai su doka wai alkiyama fadar ta ake yi ne abu ne wanda yake hayali ne ba gaskiya bane ne ai Allah ba zai da zalunci ko ya yake ba Allah ba zai da ka zalunci dan uwanka ko ya yake ba manzo zama ya ce yana da cikin abubuwa da Allah baya bari sai an je lahira yayi uba shine zalunci ko yaya ka zalunci dan uwanka Allah ba zai bari shi lahira ba tun daga nan zaka fara ganin sakamakon zaluncin ka sannan kuma idan an je lahira a nan ne kuma zaka ga sakayyar baki da to kai baka tabbatar wai za a tashi bane za a tashe shi da yawmin azim ma'ana fi yawmin azim a cikin rana mai girma sai da Allah ya girma ranar rana mai girma ranar da da zai guje wa ubansa uba ya guje wa da uwa ta guje wa danta da ya guje wa uwa dan uwa ya guje wa dan uwansa miji ya guje wa matarsa ranar da babu wani wanda zai dakata wani ba wani wanda zai baka wani ashe ku kasan wannan rana rana ce mai girma babu wanda zai tsira sai wanda ya je wa illa man atallaha bi qalbin sahi Allah ya mutu Allah ya mutu yau mai kumun nasu kamar ka ce wace ce ranar nan yawmin azim Allah ya ce yau mai kumun nasu ran da mutane suke tashi daga burburan su suke tsayawa lirabbi lirabbil alamina ga ubangijin talikai ma'ana saboda umarnin ubangijin talikai saboda ubangiji ya ce a taso su za a taso su domin ya musu hisabi ya kuma yi musu sakayya Allah kiyaye mu Mm.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce kalla ya gaskata inna kitabul fujjari sai aka fara da su نعم dan ai ishara zuwa ga cewa masu tauye ma'auni to fa suna cikin fujjar suna cikin fujjar to littafin da za ake rubuta ayyuka na su fujjar masu saban Allah ba su tuba ba da littafin da ake rubuta ayyuka na kafirai ya tabbata fi sijjini a cikin sijjini wanda sijjini din nan an ce kitabun jami'ul amal wato aiki ne wato littafi ne jami'ul amal al-kuffari wanda ya tattara ayyukan kafirai ko ko ya tattara ayyukan shaytanu wasu malaman kuma sun ce a'a wani guri ne da yake a can kasan kasa ta bakwai wanda nan ne bigiran iblis da kuma rindinarsa to littafin ayyukan su a wannan guri yake dan me dan idan an kashe su ubangiji ya musu sakayya da abin da suka aikata to wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito gaban sahabbansa da manya-manyan tafai guda biyu ɗaya a hannun damansa ɗaya kuma a hannun hagunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga wannan na hannun daman ya nuna sahabbansa suka ga littafin nan kuru-kuru yace haza kitabun min inda rabbil alamin yace kuma wannan littafi littafi ne daga wajen ubangijin talikai yace dukkanin labaranku yana ciki dukkanin ayyukanku yana ciki sun ma'atama ala akirihi sannan ubangiji ya yi yimki har ƙarshe tun daga sanda ka balaga duk abin da zaka aikata har zuwa ran da ka koma ka koma zuwa ga Allah to abin da zaka aikata ina cikin wannan ji manzo Allah yace a cima ala akhiri yace sannan manzo Allah sama ya faɗi wannan sai mu daga wannan na hagu yace ha zaki ta mu inda rabbil alamin a wannan dama yace duk wani aiki na mumini da zai aikata duk wani dan aljanna yana cikin nan da sunansa sunan babansa an gama sannan ya daga na dama yace wannan kuma kitabul fujjari kenan duk wani wanda yake fajiri da duk irin aikin da zai aikata yadda sunansa a ciki da sunan babansa da manzo Allah sallama ya gama sai manzo Allah sallama sai ya haka sai ya watsa su sai suka bace sai ya ce faraga rabbukum ubangijinku ya gama fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu jama'a a aljanna aljanna ne wasu jama'a kuma ɗan wuta ne su sabayan ɗan ce tashi suka ce to ya rasulullahi fi mal amal to me amfanin aiki kenan tun da dai wanda yake cikin wannan littafi na abra an gama ba wanda zai karu ba wanda zai ragu a ciki wanda yake cikin wannan littafi na fujjar shi ma an gama ba wanda zai karu ba wanda zai shiga ba kuma wanda za a ce to me amfanin aiki sai manzo Allah sallama yace a a i'malu fa kullu min yasul lima kulli kala ku aiki kowa da kuka gani abun horewa ne ga abun da aka halice shi dan shi wanda Allah ya halice shi dan sa'ada to ba shi da wani aiki da Allah zai hore masa da aikin sa'ada sallah azumi zakka hajji kyautatawa bayan Allah ayyuka ne na wasu alkhairi duk irin waɗannan na ayyukan da zai yi da Allah to sai ga Allah ya hore masa wannan aikin ba zai jinoye su wanda kuma aka halice shi dan shakawa shi kuma babu wani aiki ne sauki a wajensa irin shakawa ne ya kashe wancan ya harba wancan ya kidnafi ya sata ya fashi ya shagiya ya komai ya zina ya caca babu wani aiki mai sauki a gurinsa irin waɗannan ayyuka na shakawa ne saboda haka ubangiji ya gama ga wannan saboda haka alamar ahli sa'ada shine aga Allah ya rasu da shi ga aiki na sa'ada alamar ta ahli shakawa aga wato ya dace da aiki na shakawa saboda haka manzo Allah sallama yace to kowa ije ya aiki saboda haka babban al'amari da bawa ake masa rja'i shine aga Allah ga bawa ya rayu akan aiki na bin Allah kuma ya cika akan wannan aiki abinda ake ji tsoro ga bawa aga ya rayu akan shakawa kuma ya cika akan wannan saboda haka amma hakikatar amur Allah ne sai saboda haka ina nan a cikin wannan littafin guda biyu annabi ya nuna wasu sahabbai wannan littafin guda biyu to shine manzo Allah sama shi Allah ya shaya kitabul kujjar da fi sijjin wa ma adraka wa ya da kai ma sijjin me sijjin din nan sai Allah ya ce kitabun mafhum littafi ne abin yinkewa an rubuta duk wanda yake tsayin ma abucin shakawa din da sunansa da sunan babansa da irin aikin da zai aikata kuma ba zai fita gaban littafin nan ba ba kuma za a tsara ba ya ga Allah ce wailun wannan ku zazzaban nan na jahannama ya tabbata lil mukazzibina ya tabbata yau mai izin a wannan rana lil mukazzibina ga masu sarrafanta manzannin ubangiji manzon Allah ya zo da waɗannan bayanai ya kuma kira al'ummarsa zuwa ga ainihin bin Allah da yin aiki da wannan abin da ubangiji ya faɗa da kuma gujewa sabanin haka din nan to don haka wanda suka yarda suka yi imani to su ruwa ta sha Allah mu ji Allah ne wanda kuma suka karyata to wannan ku zazzabo da Allah ya buɗe surar da shi to ya tabbata ga su waɗannan masu karyata manzanni din nan Allah kiyaye mu amin الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم
Allah ya ce su waye waɗannan almukazzibina Allah ya ce allazina yukazzibuna bi yawmid din su ne masu karefantawa masu karyatawa da ranar sakayya domin manzanni su zo muku daga Allah in je har kun yadda cewa waɗannan manzanni wato manzanni ne na Allah ɗan aikin Allah ne zuwa gare ku kuma abin da suka zo muku da shi dinnan sako ne daga Allah amma ku ki bi ku ki aiki da shi to wannan shine karyatawa ga wannan sako na manzanni to wanda suka karefanta sakon manzanni to sun nuna cewa ba su yadda ashe akwai ranar sakayya din ba kenan ba su yadda cewa akwai ranar alkiyama ba to don haka karyata manzanni karyata alkiyama ne shi za Allah yake cewa wa ma yukazzibu bihi ba kowa yake karyatawa da ranar sakayya ba illa kullum kullum mutadin sai dukkanin mai ketare iyaka asirin kuma mai yawan saba wa Allah to wanda ya zama mai ketare iyaka mai yawan saba wa Allah to wannan shine mai ƙaryata ranar sakayya domin idan ka yarda da ranar sakayya to ba za ka ƙetare iyakar da Allah ya maka ba ba kuma za ka saba wa Allah ba to imanin aikinka shine zai gaskata imanin naka kenan Allah ya ce idza tutula alaihim ayatina ga ma yanda sufarsa take duk sanda ake karanta ayoyin mu gare shi ana karanta alqur'ani qala sai ce ai asatirul awwalina ai waɗannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko jam'u suratin jam'i ne na usura wato ainihin wato ainihin a tatsuniya eh ne ce wai ai ba gaske bane wai ai alqur'ani kawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji ya samu wani tafi ne irin ainihin wato irin irin tatsuniyoyi na irin can mutanen daɗin nan shine ya kuya yake karanto wani abu yake zuwa yaje karanta musu amma walid ibn hijira ya taɓa samun wato wasu auraka na alqur'ani wato ko wata fatuna alqur'ani ina dubawa sai ga an rubuta wasfihu haba kullu libarin anini sai ya dauka sai ya ra'ayi makali a cikin wato ya bishiya sai ya saki biya ya harbe shi sai yake cewa atu'idu kullu jabbarin anini wa hal ana zaka jabbarin anini ka dinka bayanin narko ga wani jabbarin anini bayan ku ne jabbarin anini din nan to idza ma jika rabbaka yawm hasharin wa qul ya rabbi mazzaqani walidu in mun je alkiyama ka ga wa Allah kace ni walidu ni na yaga me za a yi shi ne yake cewa ai zai je in an ji alkiyama an ce alaihi ashar yace to shikenan ku baki daya ku ja biyu ni in danne goma sha bakwai eh zan danne goma da baya in danne bakwai da ciki na ku kuma ku ja ku ja bakwai mu shiga aljanna ta karfin tsiya Allah ce maji Allah saban lari illa malaika ba malaiku ne ba cinku rage karfi ko je mutane na ce goma da baya bakwai da gaba ai karfin naka isa shi kadai kuma duk kafirin duniya su kuma bisa ja biyu shi kuma ya gama da sha bakwai to shine yake gaya wa Allah yake wannan wai shi ne ma jabbarin alibi Allah ce sai uriku fu sauda ai ce zo tukunna za mu kallaba maza wani saudi sai san lahira ba wasa bace eh Allah kiyaye mu Amin.
kalla Allah ya ce ya wato ga rajulun tsawa wato ga wani fadin sa wannan Allah ya ce bar rana ala qulubihim ma kan yaksubuna bari dai abin da suka zama suna kuduruta na saban Allah shine yayi tsatsa ala qulubihim a bisa zukatansu ya zama kamar sari kamar wato tsatsa domin ya zo a cikin hadisi cewa duk sanda bawa isa ba Allah to sai a sai a diga wani abu ya kira annukatu sauda wani dugo baki sai ya isa akan zuciyar ta in yayi tuba zuwa ga Allah sai a kankare wannan zunubi in kuma bai tuba ba to ina nan ya isa in ya ƙara sabon Allah sai wani kuma isa in ya ƙara sabon haka zai rika isa har sai ya rufe zuciyar sai zama zuciya ta zama am ala qulubin aqfaduha eh wannan hakan da shike wato khatamu kenan shine khatama Allahu ala qulubihim to kuma daga ta gama cika to am ala qulubin aqfaduha an samu kufulu kenan a zuciyar ta inda alkhairi ba zai ma ƙara shiga cikin zuciyar ta ba kisa manzo Allah yake cewa innal quluba tasdaqu kama yasdaqu alhadid zuciya tana yin tsatsa irin yadda bakin karfe yake yin tsatsa sahabban ka ce ya rasulullahi fama jala'uha me magogin zuciyar wani in kai tsatsar za a sa a goge wannan tsatsar manzala ce zikirullahi ambatan Allah ka ta ambatan Allah ka ta ambatan Allah isa manzala ce la yusalu la yuzalu lisanuka rabbun min zikrillah kar ka bushe harshen kai yana tsinye daga ambatan Allah kullum ya zama la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka ta tasbihi ka ta zikiri ka ta ambatan Allah ka ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine cin riba ta wato rayuwa cin riba ligin majalisi za ka zauna domin maza zama yana cewa mutane ba za su taɓa zama a wani mazauni ba su tarwatsa su fashe ba tare da sun ambaci Allah ba sun yi salati ga manzo Allah ba face sun tayi suna ɗoyi wane mushin jaki ɗoyi irin na mushin jaki kuma babu wani lokaci da ɗan aljanna ko da sun shiga aljanna za su takaici na cewa sun yi hasara shi ne a zo musu lokacin da za su gaba su ambaci Allah cikin lokacin nan isa ake nema a duk inda kake zaune ya zama cewa cirmin ka da hannunka ko hira ce an yi daya biyu to la ilaha illallah astaghfirullah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar to babu cin ribar rayuwa irin ga kawo maka takaddarka kaga ta cika da zikirin lahi ta cika da ambatan Allah ta cika da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yake hana rainu wannan tsaka ta zuciya zuciya ga kullum kake man tana tinkawo tana tana wato wato wato zabura zuwa ga aiki da alkhairi da zarar aikin alkhairi ya sai ka ji saukin sa sai ka ji saukin aikata shi amma idan zuciya tana samun wannan reno reno reno nan to kuma kullum nisa kake da Allah kuma wannan shi zai zama hijabi tsakaninka da ambaton Allah din Allah ya kiyaye mu amin to Allah ya ce kalla ya gaggata illahu haqiqa sulam hajubuna ababan shamakancewa ne an rabbihim gabarin ganin ubangijin su yawma izin a wannan rana ta alkiyama ranar alkiyama akwai ganin Allah wanda ganin Allah ya ma fa aljanna dadi na'am eh ya fa aljanna shi sa Allah ce lil zina hasanul husna wa ziyada duk wanda suka kyautata suka kyautata tsakanin su da Allah to suna da wani sakayya a wajen Allah me Allah zai ba su shine alhusna me husna ita ce aljanna na'am
to Allah ce zai ba su aljanna aljanna ita ce abin da Allah zai musa kai da ita sai kuma Allah ce wa ziyada da kuma wani ƙari me ƙarin shine ganin Allah shi ganin Allah Allah baya ba da shi a muƙabilin aiki kyautatawarka za ka sa ka sami husna ka samu aljanna amma ganin Allah falala ce ta Allah in ka samu aljanna to kuma sai Allah ya baka wannan ganin nasa a matsayin wani ƙari ne daga Allah shi sa a aljanna babu abin da ɗan aljanna yake jin daɗi mafi ni'ima irin a ce yau za a je a ga Allah za a je ganin Allah shi ganin Allah din nan kuma matsayi matsayi ne akwai wanda Allah zai hore masa ganin sa a duk iftawa ido duk iftawa ido sai sun ga Allah akwai wanda zai rinka ganin Allah a duk lokacin sallah ta farilla da azhar zai ga Allah da la'asar zai ga zai ziyarci Allah da la'asar magriba isha asubahi so biyar a rana akwai wanda kuma a sha'awa jin ranar su ɗaya zai ci su ɗaya zai wato ainihin zai zirta zai zirta ga Allah akwai wanda su kuma sai sati sati sai juma'a juma'a akwai wanda sai wata wata akwai wanda sai shekara shekara haka matsayin matsayin yake to saboda haka babu ni'ima mafi daɗi a aljanna wato ainihin irin wannan gani na Allah subhanahu wataala to ba kowa Allah yake ba wannan matsayin ba wato bugai ɗaya ba matsayi matsayi Allah yake bayarwa to shi sa su kafirai kuwa an sha makance su ga barin ganin ubangiji babu kuma azaba mafi tsanani kuma fiye da an fiye da wannan kuma rashin ganin Allah din shi sa dukkanin mu'minai zamu ga Allah eh ba ma wai a wancan ganin Allah na fitin alƙiyama ba wajen yau zan nazira ila rabbiha nazira a'a wannan matsayi na ganin Allah a cikin aljanna maza za su gani mata su gani akwai ruwatul lahi lin nisa wanda Imam Suyuti yayi akan cewa maza za su ga Allah mata ma za su ga Allah duk za mu ga Allah cikin aljanna wanda shine ƙarin ni'imar da Allah zai mana cikin aljanna to su kuma Allah ya sha maka ci su gaba da ganin Allah wanda kuma wannan shi ma azaba ce Allah ya ce summa innahum rasalul jahim ai ba ma wai ganin Allah ba eh sannan su masu shiga wutar jahima ne za su ga wuta mai konkona wanda wutar jahima a cikin duk waɗannan da sakara da Allah ya faɗa da sha'ira da jahim da jahannam to jahim duk ta fi su azaba saboda haka to wannan ita ce azabin da za a sanya waɗannan mutane masu ƙaryata manzanni masu ƙaryata alkiyama bayan an sha maka cikin barin ganin Allah ga kuma wasu azabar da za a yi musu Allah ya kiyaye mu ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخطوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Allah yake su waɗancan ɗan wuta sun mai ƙalu lahum za a ce da su haza ai hazal azabu wannan azaba din alazikin sun biyan yi tukar zibu shi da wani yanzu kuna ƙarfi da shi akwai daga cikin kafirai wanda ya samu ɗan wato ya samu ɗan yatsansa isa a wuta sai ga ya fata ta ƙone naman ya kone jijiyar ta kone kashin ma ya kojale ya zo yi mazala haka ce to ya murmushe murmushe ce to wannan ba ita ce wutar ba ce to mun shirya mata ya ɗauka wutar ta wasa ce wai shi jarumi ne a wutar duniya to in dai wuta ce wuta ba dai wannan ce wutar ba to shi kenan sun sun shirya mata Allah ya ce za a gaya musu za a ce da su ainihin to ga fa Allah zai hazar da hazar da tukun da ya tuka zubo na'am to wannan fa ga ita da kuke kaitawa wanda maza zama yace ita wannan wutar duniya ke gani wato an sauƙaƙe ta an zo ita so dubu saba'in akan wutar jahannama sai da aka ɗan tsose ne ta aka dinka dilmiya ta a ruwa ana wanke ta ana tsoma ta a ruwa sai da aka yi so dubu saba'in an an wato ɗarƙaƙe an mata kowane irin abu an sanyaya ta an sanyaya ta an sanyaya ta an sanyaya ta kuma ai ƙanƙanuwa ga into sannan ne fa Allah ya sanya amfanin ɗan adam a cikin ta kuma ita ma din kaga ba za a yi amfani da ita ba sai an sa mata hijabi dan ba ka iya ba abinci ka zuba kai a cikin wucin ba sai an sa wani dan kwano sai an zuba dan ruwa ko da sanya ya sai an yi kaza sai an yi kaza to amma kaga idan ana irin gobarar nan ko kuma ka je gidan rodi ka je ga inda ake zuba karafa take wato an take nan kwame ba eh sai ka su zama ruwa to wannan fa wutar duniya kenan fa to akan wutar zahira dubu saba'in aka rinka injimashin ta a cikin ruwa sai aka wuce su dubu saba'in kuma aka dan incine ta ne fa dan bincina ta ake aka wanke ta wannan din ita ce ko wannan wutar duniya din duk azabar da ake gani na wutar duniya din to sai sun je za su ga lahira eh za su ga wutar lahira din a ce to ga wutar da kuke karyatawa ga ta nan ku ganta tana ilayya ilayya to ko to ko zuwa gare ni ai ni jira maka ummuhu hawiya ai ni jira maka uwar ta Allah ya kiyaye mu amin kalla Allah ya ce ya gaskata inna kitabul abrari al'ada alqur'ani in an faɗi waɗanda suke makangara an faɗi kafirai an faɗi masu kan gare wa Allah sai kuma faɗi muminai Allah ya ce hakika littafin nagartattun bayin Allah wanda jiya mun yi bayanin suwaye abdurar nagartattun bayin Allah lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna illa walakin albirra man amana billahi in ana neman abrar wanda suka imani da Allah man amana billahi wal yawmil akhir suka imani da ranar lahira wal kitabi suka imani da littafan Allah wanda bi ina suka yi imani da manzannin Allah wa atal mala ala hujjihi suke daukar dukiyarsu suna kanta su taimaka wancan su taimaka wancan su taimaka wannan suka bai shi ga zawul qurba ko ɗan uwansu kenan wani ya tama suka ba wa marayu wal masakina suka ba wa miskinai wa bin sabili suka ba ɗan tafarki wasa'ilina suka ba wa wanda ya zo ya tambaya ma wa fin riqabi suka bayar aka fanso bayi aka yanta su sannan kuma a kama salata suka kula da tsayi da sallah ko suna yin sallah ba kama salata wa atin zakata suka ba da zakata farilla dukiyarsu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu in sun yi alƙawari tsakaninsu da Allah suna cikawa in sun yi alƙawari tsakaninsu bayan Allah suna cikawa wasabirina fil ba'sa'i wal dharra'i masu yin haƙuri a tsalin tsanani eh da halin talauci in a wajen yaƙi ne za su daure a tsaya a buga ba gudu ba ja da baya haka nan halin talaucin Allah ya rabe su da babu za su daure su san cewa daga Allah ne sami na filba sai wannan rai shi ne wahilar ba'as halin yaƙi kenan eh والثاني في الأبهاء والباء وهي الباس كو والمكون بأهلهم إذا أهدوا كو والثاني في البأساء والضراء وهي الباس أولئك الذين صدقوا الله يشهد أن سنة ما سجشر إيماني وأولئك هم المتقون مسلم أزوران الله تو وأن سنة الله يبشر على أبرار كده duk wanda ya samu kansa cikin wannan sifar to su ne nagartattun bayi a wajen Allah to Allah ya ce sun tabbata lafi illiyina na'am wato sun aikin su ya tabbata a cikin illiyin wanda an ce littafi ne kamar da Allah yake cewa ma adara kama illiyin me illiyin din Allah ce kitabun marqum littafi ne wanda yake abin yunkewa wanda ya shahi wal muqarrabun ababan kusanta da hadarar Allah daga cikin malaiku su ne suke kusantar wannan littafi wanda an ce za a zo da wato wannan littafi na aikin bawa ne wanda can ina can saman bakwai a nan illi ne in za a shige da aikin nasa za a ga yana haske yana haske ma a zo a tambaya wannan fa a aikin wane ne wane ne eh littafin wane ne zai shi su kansu mala'iku sun yi jinkira da wannan bawa to haka za a shige ana jin kanshin wanzan wato aikin bawa eh haka za mala'ikun nan masu kiyaye aikin bawa suna tafiya da wannan suna tafiya da wannan suna tafiya da wannan ko ina ana jinjina ana girmamawa duk mala'iku sai sun zo sun yi suna kallo irin ya irin yanda da ake yi idan an taho da rigar Ka'aba wanda da a Misr ake saka ta idan an zo za a shige ita duk kasar da za a shige ta sai malaman kasar sun taru sai an yi addu'a sannan ga kanan akan raquba ana tuwa ana tafiya ana tafiya har aje a kai ta Saudiya har aje a kai ta gindin Ka'aba to su ba haka malaikun nan duk sai mace sun yi dakon wannan aiki na wannan bawan Allah mumini ana hawa da shi ana hawa da shi ana shiga da shi har a je a kai wannan littafin nasa zuwa ga illiyina Allah sun yamu daga cikin amin Allah yake cewa shahadul muqarrabun ko su ne malaikun kenan suna ta halartar gurin eh Allah yake innal abrara da shi da kai hakika su din daga cikin bayin Allah sun tabbata a cikin ni'ima ta Allah shine aljanna Allah sai bai ma ambaci aljanna ba yace ni'ima sai ta aljanna mahallin ni'ima ce duk abin da ka sani nau'i na jin daɗi Allah ta rishi a cikin aljanna duk abin da ka san za a ci na jin daɗi kowane iri ne akwai shi a cikin aljanna duk irin abin da ka san za a aikata aiki ne a yi shi don jin daɗi to akwai irin wannan aljanna duk abin da ka san ido za ta kalla ta ji daɗi akwai wannan abin a aljanna duk abin da za a ji shi na jin daɗi a duniya akwai irin wannan a cikin aljanna to shi za Allah ya ambace shi ma da ni'im kawai ni'imar ma baki daya Allah ya ce alal ara'ik yanzurun suna duba ta kan suna kan gadansu aka shimfiɗe jama'ar rika kowanne tsayin tijinsa tafiya shekara 70 faɗinsa 70 in ɗan aljanna ya zai hau kawai shi ke sai ya haka kawai tsoron ɗin sai ya ƙasa yana hawa idan yake shingida shi ke nan kawai shi kuma sai ya ɗaga ɗin kuma duk inda za ka je shi ne zai rinka yawo da kai kamar jirgin sama a cikin aljanna da ka ayyana za ka zirci mutum haka ganin zai tashi da kai kafin ka je shi ma Allah ya ayyana masa cewa izo izarce ka sai dai a haɗu a hanya idan an gaisa an gaisa an yi zumunci an ji daɗi da ziyartar juna to sai gidansa ya shalla da shi ya koma da shi kai ma kuma ya shillo da kai wannan shine a ra'i kenan yanzu rura haka za shi ta duba tana yawo a cikin aljanna kana yawo ina yawo da kai kana duban duk abin da kake so ka gani na'am Allah mu ja'alna min Allah ya ce ta'rifu bi wujuhihim nadratul na'im kana sanin kai na na ni'ima a fuskar su kana ganin fuskar dan aljanna kaga dan hutu kai kanka in kaga dan aljanna inji Allah yace a fuskar su zaka san cewa kaga dan hutu cikakke eh domin babu gidan hutu irin aljanna duk abin da yake hutu a duniya ba hutu bane domin komai yawansa komai tare da zakakai kana tuna cewa mutuwa zaka yi barin sa zaka yi sai muka ji ya gurbata in mulki ne zaka tuna cewa ranar da zaka mutu ka bar mulkin nan ko ranar da za a yi maka ku ko ranar da za a kwance ka ka sa ko tsayin wannan ranar dole ne ko ka mutu ko a cire ka ko a yi maka ku dole akwai wannan ranar in kuɗi ne kana fargaba ko su ƙare ko kai ka ƙare in gida ne ka kankama shi ka kankama shi kai kanka ka tabbatar akwai ranar da zai ka bar wannan gida kuma ba dole ba shi yadda abin ne ka a cikin gidan ba eh ba dole shi yadda ba za ka yi zo ba ba da tsoro eh yanzu Allah Allah ake a fita akwai wanne mai kudin da ya mutu matan sa ma ba ta yi da a hada shi a cikin falon sa ba eh falon eh sai ka shi ne mai gidan kayan sa ne amma ba su yadda a gyara shi a cikin falon sa ba wallahi falon ma ba yadda a gyara shi a cikin falon duniya fa kenan duniyar kenan kai din ne bai duke kai ka tara din amma su ma yanzu gudun kama yake kuma ba a san wannan duke taka wani abu na duke ma ya rafe ka kai wallahi da za a dauki wata shaddar ka ko ta rigar ka a lullube ka da ita a je a kai in an dawo wata ila ƴaƴanka ba mai sa ta ba sai da asabu to ka kashe duk ashe abin da yake na duniya ba ni'ima bace ni'imar abin da aka yi amfani da shi aka sarrafa shi domin a cimma wancan gida to shine ni'ima din amma ba haka ba sai zama ni'ima Allah ya kiyaye mu Allah ya dimu bishi to shine Allah ya ce yusqawya Allah ya ce yusqawna min rahiqin maktum ana shayar da su daga giya tsantsan giya kasan laraba da san giya kisa kullum idan Allah ya faɗa sai ya faɗi giyar akwai ta aljanna eh dan kakka shigar ta duniya ka rasa wacce ta lafiya saboda haka za a sha da su daga tatacciya tsantsantacciyar giya maktumin abai yinkewa a cikin wato ainihin ƙwaryarta an sa ƙwaƙwalata an toshe ba ta kura ba wani ba a sha ta ba ba ta lalace ba sai da kai kus kai zaka buɗe baka ka sha hitamuhu matoshinta abinda ake yinke ta da shi Allah ya ce miskin wato kanshin almiskin ne shi eh in kana post sai kuma ji kanshi ya tashi kana sha kuma sai ka ji dadin ta daban eh ba irin giya ce ta duniya mai tsami ba Allah yake cewa fi zalika fadaita nafasul mutanacisun masu gasa su yi gasa a cikin wannan in dai aljanna ce to a aljanna ya kamata a yi gasa duk abin da za a yi gasa da shi a duniya shirme ne ko mene ne ko ka fi kowa wani tsibirin sai wani ya fi ka sai ka shige abubuwar manzara sallama abu ba ba a kewa duk wanda ya tsere ta ba a tsere mata ranar sai ga wani balarabin kawai ya zo da wani ɗan dukushin rakumi ana zubawa sai ya tsere mata sahabbai sai ran sai ɓaci don me yasa za a tsere ta ko manzala manzala ya yi murmushi ya ce ai babu wani abu da Allah zai ɗaga a duniya sai ya soke shi eh duk wani abu kaje ana wani wani wani wani wata sai ya zama labari sai ba shi ake ba wata sai aka dace a ce ah ka ga da ba wani abun kaza ko shine ma abun kallo yanzu kaje gidaje da ake magana irin gidaje masu inda mana yanzu za ka sha'awa inda za ce dai maka irin wannan gidan masu ka kai wannan kai baka san sa amma da sai kaje an ce da wannan gidan zuwa ma ake yi daga unguwa unguwa ana zuwa kallon gidan amma yanzu a ji unguwa ma ba ba wani kallon wannan gidan kaga mota sai a ce da irin wannan mota ce ake in ita hau titi kallon ta ake yi amma idan an baka ita kyauta sai ka ji kunya hawan ta makila sai kai kana kai kana saurayi dan birni kai ba za ka ba iya hawa wannan motar ba a ganka a cikin ta ina irin wannan kiyakiyar da ake hawa yanzu ko rage maka hanya kace za a yi a cikin kai kai kai za a rage maka sai ka ai barman dan taka ai ba ni sa zan ba kar ma ganka a ciki to haka Allah yake duk abin da Allah ya daga to sai ya soke shi eh duk abin da Allah ya daga a duniya in dai a duniya ne sai ya soke shi aljanna ce kawai matabbata eh eh to da mun irin waɗannan ai an ji jewa waɗanda Allah ya daga sai kaga Allah ya soke to alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah mun kida Allah kuma lada kuma Allah ka fi mana sallallahu alaihi wasallam